من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن أصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم إداري العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتاتي من ذرة تاتي لنا بالزفر آه babin zuhudi zuhudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsenin sa to mun yi maganar abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi maganar kayan yakin sa da raƙumansa da da dawakansa da jakunansa da alfadaransa to sai dai ban fafaɗi sunansu ba to kayan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa sallallahu alaihi wasallam yana da takobuna guda tara suna na yanzu duk a cikin a turkiya gidan muta museum gidan tarihi na, na turkiya takobin yana da takobi zulfa ƙari wanda ya ba su yin narita sannan almasuru almasuru ita ce takobin mahaifinsa akwai sunan mahaifin nasa a rubuce a jiki abdullahi dan bin abdulmuttalibi haka yake a rubuce a jiki ita ce farkon takobin annabi sallallahu alaihi wasallam sai alqadiyu alqadiyu sai al'adubu abubu sai kulayi sai alhatfu sai albataru da kulayi da hatfu da albataru duk kira annabi dawudu ne annabi ya same su a yakin banu kainuka cikin ganima banu kainuka ita wannan bataru ita ake cewa takobin annabawa dan annabawa wajen biyar sun mallake ta sun rubuta sunansa a ciki an karta sunansa a ciki annabi dawudu shi ya kera ta sai ɗansa suleimanu ya mallake ta sai annabi musa ya mallake ta sai annabi harun ya mallake ta sai annabi al-yasau ya mallake ta sai annabi isa annabi shida sai annabi muhammad shine na bakwai kila an ce mahadil muntazir in ya tashi karshen zamani da ita zai bayyana ita albattaru ita ce takobin annaba tana nan amma a turkiya ta sunan nasu da komanta annabi dawud da ya kera ta wa alanna lahul hadida animal sabiqatu wa qad fi sardi to yana daga cikin ƙera annabi hatfu ma ƙera annabi dawuda ce an ce ba ƙaramin sadauki ne zai iya mata sura ɗaya ba in ba mai ƙarfi ba ba wanda zai ɗaukar da haka sura ɗaya kawai ya ɗauke ta sai mai ƙarfi bari a ce ya yaƙi da ita ita sai kulayi kulayi ita ma duk to wayan suna daga cikin kayan tarihi takobuna da annabi ya gada na na kainuka sai ar-rasubu takobi ce sai almikizam su kenan guda tara zulfaƙari masuru ƙabibu abubu ƙula'i hatfu battaru arrasubu almikizam wannan su ne sunayen takobina annabi sallallahu alaihi wasallam al'adar laraba ne komai sai sun ma suna ko haka annabi ya tafi akai sallallahu alaihi wasallam ko kwano annabi sai ya ma suna ko hula ko me annabi yana sai ya ma suna sallallahu alaihi wasallam za ka ji sunan ya'yan larabawa ba su da daɗi zaki harbu ƙaya wane ne a ka ji sunan bayinsu mai kyau rambanta mai kyau sabihu kyakka an tambaye su mai dalili sunan ya'yan ku duk suna mara kyau amma sunan bayin ku suna daga suka ce a bayin mu namu ne muna tare da su su suke mana aiki ƴaƴan mu kuma mun tanade su dan makiyan mu su yaki mai shi sa muke mu suna mara kaushi kulaibu haidaru zaki bayan muna tare da su za ka ji daɗi ka kira rambantacce kana neman abu ka san ka rambanta ko kyakkyawa ko ke suna to haka suke wa kayan su ma duk sai sunayen sunayen rigar yaƙi silke rigar yaƙi rigar ƙarfe na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da rigar karfe guda bakwai akwai zatul fuduli akwai zatul hawashi akwai fiddatu akwai su'udiyatu ko sugudiyatu da gambaki ko da ambaki duk ɗaya to da fizzatu da su'udiyatu su ma na kira annabi dawud ne su ma na kira annabi dawud ne yahudawan banu qainuqa suna tsarkake sosai yana daga cikin abin da annabi ya gada sallallahu alaihi wasallam fizzatu da su'udiyatu ko sugudiyatu sai batra'u sai karniku sai zatul wishahi waɗannan su ne sunayen rigunan yaƙi na annabi guda bakwai zatul fuzuli zatul hawashi fizzatu sugudiyatu ko sa'adiyatu batra'u karniku zatul wishahi sai sunayen baka ana kwari da baka to bakan harbi din wanda da icen da tsinkiya sai sunayen bakan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baka na harbi guda shida zamanin yaƙi yana da baka na akwai safara'u akwai katuhu akwai shauhadu akwai zaura'u akwai rauha'u akwai asadadu wannan su ne bakan annabi sallallahu alaihi wasallam guda shida safara'u alkatumu shauhadu zaura'u rauha'u asadadu sai tursihi garkuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko atrasi garkuwoyinsa annabi yana da garkuwa guda uku garkuwa ta kare in an saro ma takobi ka kare da ga baki daya akwai zaluku wanda in takobi ta sauka akai sai ta zane zaluku akwai futaku futaku akwai garkuwar da ya gada ya samu ganimanta a banu kainuka a banu kainuka ila ta ma kira dawudu ce an mata hoton mikiya uqabu a jiki ko ko an mata hoton rago a jiki sai annabi ya sa hannunsa kawai sai Allah ya shafar da hoton karfe ne sallallahu alaihi mu'jiza ce sai annabi ya dora hannunsa akai sai amma iko Allah kuma battaru ita kuma wannan battarin har da hoton ga annabi dawudu ya sare kan jalutu hoton dawudu da takobi a kansa ya tsinke kan jalutu amma annabi ya bashi haka saboda hoton annabi girmama annabi da kuma girmama tarihi amma wannan dai tun da mikiya ce ba wani tarihi ba ne ko abu annabi sai ya ɗora hannunsa kawai sai ta shafe sallallahu alaihi wasallam ita ce garkuwa guda uku da wannan garkuwa ta mu'ujiza wacce annabi ya ɗora hannunsa hoton mikiya ko hoton ragon ya shafe to sai mashi mashi mai tsini wannan guda bakwai annabi sallallahu shi da shi ma akwai musuwi akwai mutafanni ko masnawi wa'annan dukkan su ma na banu kainuka ne su ma ana zaton na annabi dawud alayhi salatu wassalam musuwi akwai mutasanni ko musnawi da sunansa ne sai mashina guda biyu mashi guda biyu su kuma ba su da suna annabi da musu suna ba sallallahu alaihi wasallam su kuma guda biyu sai kwagiri amma kwagiri sanda mai lankwasashen kai amma kuma ƙarshen ta can mashi ne irin na maiduguri ga maiduguri za ka suna da wannan kwagirin ƙarshen sa can kamar kusa ce mashi ne an cikin mutum zai iya mutuwa da shi da to ita ce kwagir me ita ce kwagir manzo Allah sallah ana ce mata harbatu karamin mashi ba ba to wannan harbatu mashi ne amma bai ba dogo ba ba kwagir ba ne sai harbatun sagiratun karamin mashi ana ce mata anazatu ita sanda ce amma kuma mashi ne ita ma galibi sallar idi annabi da ake kafawa a gabansa sallallahu alaihi wasallam masallacin idi to su ne guda shida ga su harbatu din nan da anazatu anazatu to wannan kenan sai gidan kibiyoyi wannan gidan alkalima ana ce masa horami horami shine gidan alkalima da da ake rubutun alkalima kowane arama za ga yana da gidan alkalami kila na kaba ko gidan horami amma gidan kibiya kuma saboda karfin da za ka an dinke shi da fata kamar zunguru haka yake ana ana ce masa ju'ubatu me ya sunansa da hausa da abubuwan da ake sa kibiya ana ce masa ju'uba to gidan kibiyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah zaba ta zo bana sa horami na alƙalma wannan baka kwari da baka baka gidan zuba kibiyoyin duk ga baki daya to shine zuba annabi yana da guda daya sallallahu alaihi wasallam ana ce masa kafuru sunansa kafuru kafuru sai min daqatuhu damara annabi sallallahu alaihi wasallam damara bel bel na yaki saboda an ɗora kayan yaƙi gaba da sai an ɗaura bel kuma wanda za a ɗaura bel kuma dole yana da annabi yana da bel sallallahu alaihi wasallam adimun na fata ya fi ƙwari yanzu irin wannan bel na fata da ake yi kuma yana da ƙofofi guda uku ƙawanyoyi duk ƙofa za ga an sa mata kuma ƙawanya ta ƙarfe wanda bel ɗin yake shiga to yana da ƙawanyoyi guda uku duk na azurfa ne ƙawanyoyin gefensa kuma da gefensa su ma na azurfa ne wajen ɗaure shi duk gaba da to wannan ba shi da suna bel ya kawai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hular karfe wadda ko an tsara ma ta kobi a kaba ta kamar hular kwano da ake cewa ta sojoji to zamanin yaƙi haka ake sa hular karfe kuma kwalkwali da ake cewa kwalkwali to yana da kwalkwali guda biyu ɗaya ana ce mata sunanta ɗaya sunanta subugu ta ƙarfe ce ɗaya kuma sunanta muwashaha ta kuma ita ma dai ta ƙarfen ce amma dai ba su faɗi ko ta meye ba a waje ta ƙarfe ce ake sai idan aka yi ta fata ta kube ta shiga kai ta ƙarfe ce sai tamfol ɗin annabi rumfarsa sallallahu alaihi wasallam tamfol fusdaduhu tamfol ɗinsa ana ce masa kinnu ɗaki ma'ana kila saboda rufewarsa ake ce mai ɗaki sunansa kinnu sai sanduna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da sanduna guda uku sallallahu alaihi wasallam akwai mihijanu ita ce kwagiri kamar da muka faɗa da can ita ce mai lankwasashen kai kamar kamu ɗaya ce kamu ɗaya ce in annabi yake tafiya yana rike ta kuma yana sa ta a gabansa in yana kan raƙuminsa ko abu yana rataye ta kan raƙuminsa sallallahu alaihi wasallam sai kuma ɗaya sandarsa ana ce mata urjunu sai kuma kandiri doguwar sanda wannan kandiri ana ce mata almamshuku mamshuku da urjunu da mihijanu sallallahu alaihi wasallam to sai kofunan shan ruwa ko na shan nono ko na shan farau-farau nono a zuba man ruwa duk dai to kofunan da ake shan abu da su ko muna da kwanan sha daban kwanan ci daban to kofunan sha za a ga kusan iri ɗaya ne da kwanan sha da kwanan ci daban sai da ɗan bambanci kaɗan to haka kuma da akushin sha ɗin da na gidauniyar sha ɗin da ta ci ɗin kusan kamar ɗaya ne da to gidauniyar sha ɗinsa a ƙadawo kofunansa kan mu ce kofuna mutum yanzu ci wannan yan moɗa kamar dan kwanan kurkura muna ta da kwano dan kurkura ko na sha ruwa yanzu ko ala yanzu ba robobi duk sun kwace wannan to a dawo kwanukan shansa na shan manzo Allah su ba kwano a kusan shan ruwa na shan ruwa ko na shan nono ko na shan farau farau sab'atu manzo Allah yana da guda bakwai sallallahu alaihi wasallam ɗaya ana ce masa rayyanu ɗaya ana ce masa mujiza kaga rayyanu da mai kosar da ruwa rayyanu ma'ana kila an kashanye cikin sa gaba ɗaya in aka tuka shi kashanye dole ka ka koshi rayyanu sai mujiza shi kuma mai ceto mai taimako ko mai kishi baka da in ka shashi a ya cece ka ya suna ne kawai sai kadahun kuma kwanan shan ruwa wanda an yi masa sarka a jikinsa an ɗaure shi da sarka ta azurfa sarƙoƙi uku a wurare uku shi ba da suna sai ɗaya kuma na icen dabino shi ma ba da suna sai ɗaya kuma na gilas na tangaran gilas ba yanzu aka soma yin yayinsa ba askilan da ɗan abu ne ga annabi suleiman ya shiga da balkisu ya shiga da balkisu gidan gilas ma ga baki da sarhu mumar radu min qawariru gidan ta zaci ma ruwa ne har ta ja zanin amma kuma gilas ne ruwa ne dam ne aka yi shi kamar swimming pool kuma ga kifa ga kuma aka shimfiɗe shi da gila in ka zo ka gani ka zaci ruwa ne ga ruwa yana ta abu amma wannan ɗan abu ne abin shan gilas sallallahu alaihi wasallam sai kuma taur annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kwano ina umin hijaratin na dutse tusamma mikibabu ana ce masa mikibabu jiya mun yi magana akwai daga cikin annaba mai annabi Musa ne akushinsa shi na dutse ne fafakakken dutse ne mai kaman kwano to da shi yake cin abinci dutse ne amma fafakakke haka daga Allah kenan ko kuma yi suka har yanzu aka tura kuma suna yin wannan abu akwai sana'a masu dutse a fafake shi a fafake shi har yayi kaman kwano ya kaman kofi suna yana da tsada sosai to annabi yana da kwano irin wannan na dutse sallallahu alaihi wasallam yana da wani kuma wanda ake ce masa sadiratu as-sadiratu amma shi ba na dutse bane da wannan da abin sha to sai kuma daru kwano babba kwano babba haka min nuhasin na tagulla kaman kumbu haka na tagulla wanda a iya zuba abu mai yawa a ciki yawa sai mukta salim akwai abun wanka kuma min sufuri shi ma na tagulla din yana da abun wanka kaman bokiti ko ƙwarya yanzu da da wazance bokiti sai dai a ce ƙwarya to amma na tagulla sai mudhanu annabi yana da abin sa mai yana shafa mai sallallahu alaihi wasallam yana da abin sa mai min ajib na na hauren giwa hauren giwa shine aju na hauren giwa da hauren giwa aka hauren giwa ba yanzu ba yanzu tura suke ta irin wannan ko yan afirka suke ta wannan irin sarka carbi da waye kaza na aju hauren giwa tsarkake ne da komai an ce mutum yana jan carbin hauren giwa kashinsa zai yi kwari jin mai ciwon gabai da waye in ya kawon hauren ko ya auroran hauren giwa in mace ce ko ya dan kunna hauren giwa ko zai samu kwarin kashi da waye domin aji na hauren giwa wani irin abu na kahon taɗin kahon giwa yawa to wannan kenan sai rab'atu iskandariyat manzalasa yana da kaman jaka jaka jaka iko Allah za ga duk mahaya doki ta ta zama ma al'ada duk mutum baroko za ga da jaka a rate duk mahayin doki sana da wata yar jaka wanda ce ana sa qur'ani ko da la'il khairati ko al'ada ne na matafiyan da dole ko yanzu ana daukan jaka amma wai irin jaka ta rataya a wannan to annabi yana da jakarsa ta rataya sallallahu alaihi wasallama akwai mudubinsa a ciki mudubi ba yanzu aka fara yin zama wannan dan abu ne mudu akwai mudubi a ciki akwai ƙurya mishdu talge ce abin kum akwai kum ɗinsa a ciki min aji na hauren giwa shi ma har yanzu ana yin kum ɗin hauren giwa yana sa gashi ya fito yana sa gashi ya kyau mai taja kai da kum ɗin hauren giwa gashinsa zai kyau ya tsaho mace min ajin na hauren giwa wal mukuhalatu da kuratandu kuratandun kwalli annabi yana da kuratandun kwalli da in zai kwanta yana sa sau uku a wannan gefe ya sa sau uku a wannan gefe kwalli ana sa shi don kyau kwalli ana sa shi don lafiya galibin mutum ya dan girma idan sai ya zama to sai an sa kwalli kwalli yana wanke ido bare farin kwalli kwallin da ya zama na asali ne ko bakin ma akwai na asali ko farin ma akwai na asali ba wanda ko a kona kwallon dabino shi ma kwalli ne mai kyau kone shi a tishe kwalli ne mai kyau duk gaba gida yawa wa muku halattun da kuratan du wali mai kirazu mai kirazu ne sai mun duba almakashi ne ko mai kirazu ku duba mana wali mai kirazu wasiwaku da aswaki da aswaki sallallahu alaihi wasallam to wayannan irin kaya kum mudubi abu ikon Allah za ka ga har yau haka ne akwai za ka ga in mutum waye ne yana da jakar kayan wanka jakar kayan wanka jakar da makilin soso sabulu makilin waye da a ciki faransa kenan duk dan faransa ya gan shi da wani dukkan muna da muka je shiga fara duk dan faransa ya gan shi da irin wannan jaka jaka annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya wayewa sai ki sa'atu akushinsa kuma na cin abinci akushin kwano na cin abinci akushi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yana da akushi na cin abinci akwai algarra'u wacce ake ce mata algarra'u akushin sa ne tana da kawanya guda hudu a jikinta tana da kawanya guda hudu algarra'u sai sa'u yana da kwanan au kwanan au saboda auna abin zakka ko auna hatsi din mai gida ba zai rasa kwanan au ba yana da kwanan au yana da mudannabi muddin saboda ba da zakkar fidda kai kowane gida ya ga mudannabi muddin yana da kadifatun katifa sallallahu alaihi wasallam katifa wa saririn yana da gado qawaimuhu kafafuwan gadon min sajin na kyami na kyami kyami shine saju ko ko irin wannan katako mai kyau mai ƙarfi irin wannan katako mai ƙarfi da ake wannan gadon fomeka da wannan katako mai ƙarfi shine saju kyami ce firashi hushin fitarsa kuma min adumin ta fata ce hashuhu lifin an sa algarara dabino da yawa a ciki an sa algarara dabino a ciki mikiradu kagan da body mikiradu sai manzo Allah yana da zobuna guda biyu sallallahu alaihi wasallam yana da zobe na bakin karfe amma an lallauya masa azurfa amma ado da azurfa kama an lallauya ma azurfa na bakin karfe sallallahu alaihi wasallam ikon Allah akwai kuma wani hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cika son mutum ya sa zoben bakin karfe ba saboda bakin karfe fihi ba sun shadidun wa manafi'u lillah akwai abu azurfa dai shine babban birgiya azurfa mun ga shi alfatih radiyallahu anhu duk zoben da ya gani a hannun kan dai ba azurfa ba sai ya ma faɗa bari ya ga zoben tagulla din nan tagulla almiqasu almakashi farai daga can wajen kawon ka almiqrazu almakashi yawa bare ya ga zogon tagulla a hannunka boka ne kai boka ne kai amma ko zoben azurfa na wa shi alfata ya gani a hannunka ko kallon kama ba zai ma shi ma gashi nan zobunan azurfa ba adadi a hannun sallallahu alaihi wasallam to mazallar sallallahu alaihi wasallam yana abu akwai zoben azurfa ka zoben amma kuma akwai hadisin na ɗaurin aure din nan da manzala ce mutum ya kawo sadaki wa lokacin min hadidin ko zoben bakin karfe canaban su ko zoben bakin karfe zobe ne shi ma amma dai birgewa bare ahalun layi an fi so mutum ya sa zoben azurfa kuma ya sami mai kyau ya siya ya siya mai kyau to in ya sa mai dutse ya yi in azurfa ce kadai ma ya yi duk da baki da yi Allah kuma yanzu wannan mai karatu bai faɗi akwai zobunan manzo Allah kuma masu dutse fassu masu dutsen da ba na azurfa ba ga ɗaya daga cikin kayan tarihi na ma dutsen kan zobansa amma yanzu dai ya faɗi zobuna biyu na bakin ƙarfe wanda aka cimar aka kewaye shi da azurfa sai kuma zobansa na azurfa wanda dutsen kan ma na azurfa ne kan zoban ma na azurfa ne an yi faɗi da kan an rubuta muhammadu rasulullahi allahu a sama sai rasula a tsakiya sai muhammadu a ƙasa muhammadun rasulullahi shi yake dangwala tawada in aka yi wasiƙa ya buga stamp kamar stamp ɗinsa ne sallallahu alaihi wasallam an yi mada yadda an dangwali tawada an kafa zai annabi sallallahu alaihi yana buga stamp da wannan zobe wasiƙar da yawa mutanen baitul maqdis kuma ikon Allah akwai wasiƙa a hannun kiristoci wanda ya musu ya ba su ƙasa cewa ka a taɓa cocin su ka abu da ya gama wasiƙa sai ya danna hannunsa a cikin tawada cikin tawada sai ya ɗora a kan da wasiƙa suna nan da hoton hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ba har gobe yana nan cikin kayan tarihi hoton hannun annabi ne sallallahu haka ya sa hannunsa cikin tawada ya sa to ya yi irin wannan da yawa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam to wannan zobe an rubuta muhammadu rasu shi za ga ana ta rubuta shi abu zobe annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a damansa daga baya kuma ya mai da shi hagunsa yana sa zobe a dama yana sa zobe a hagu wani zuwan ya sa biyun ma duk sallallahu alaihi wasallam sai kuffihi safar fata annabi sallallahu alaihi wasallam najashi ya aiko mar da su duka sarkin habasha kuma annabi duk ya sa su sallallahu alaihi wasallam ba su da wani kaman bakake ne ba su da sai jubbatihi alkabbarsa alkabba yana da alkyabba guda uku akwai alkyabbar sundusu sundusu alharini ne mafi kauri ba alharini ne amma mafi kauri abu ne mai kyau mai tsada kuma sundus yana daga cikin kayan aljanna duk gaba da ikon Allah kuma ga yanzu annabi yana da alkyabbar sundusu al'akhadara koriya annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa jubba jubba aljubbatu ita ake cewa alkyabba mai kokuwa duk alkyabba mai koba na ce mata aljubbatu alkyabba alkyabbatu aljubbatu da ne haka aljubbatu akwai kuma wannan alkyabu irin na saudiya da waye wanda a baya wanda ba su da kokuwa ba su da hula a baya to jije ya sa su annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan alkyabbar mai kokuwa ta sundus ce kore ma'ana koriya ce kenan yana da kuma alkyabba dayalisiya yana kuma da alkyabba da yake sata a wajen yaƙi Allah ya san wacce ya kalanta ko me nau'in ko ba ta da nauyi kuma za ta iya kare ta ko bi Allah shi a sa a wajen yaƙi ita kuma sai a wajen yaƙi yake sata sallallahu alaihi wasallam imamatu mazalan rawanin sa yanzu ga rawani guda biyu yana da rawani sahabu girgije hadiri yana saboda fadinsa da tsahonsa aka samu girgije haka girgije yake fari ne kila aka samu sahabu daga baya sai na ali yana sa shi a ce ga ali ya dauro sahabu rawanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rawani kuma baki wanda ya shiga fato makkata da shi aswadu baki sallallahu alaihi wasallam ya shiga rawani fato makkata da shi baki ne kuma irin wannan rawani kamar na buza ya shuni ya shuni za a gan shi baki amma kuma akwai kora shuni ne a ma'ana haka su ke ca to haka yana da tuta tuta liwa'u annabi yana da liwa'ul abiyar tuta fara liwa'u irin tuta ƙasa kamar irin tuta mu ta nigeria ko tuta kan gidan sarakuna ita ake cewa liwa'u tuta annabi fara ce sallallahu alaihi wasallam irin wannan tutar za ta zama alama ku alama ƙasa ko tutar nigeria ga ta tutar suwedi ga ta tutar abu duk gaba ke da wannan suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da rayatu kuma ita kuma rayatu tutar kwamandoji tutar yaƙi tutar ƙasa daban tutar ikon Allah ko yanzu haka tutar ƙasa daban tutar sojoji daban tutar 'yan sanda za ga tutar ƙasa ɗin daban sannan kuma ga su tasu tutar kowane irin ma'aikata kowace irin ga suna da wata tuta sai ga sun hada ga tutar ƙasa daban wannan ta ƙasa ce ba ta wani bace ta bangare ka to ga kuma ta sojoji daban ga ta yan sanda daban ga ta kwastan daban ga ta kaza kaza kaza amma kuma duk ga wannan to ta ƙasa ta babba ita ake cewa liwa'u kamar ta Nigeria wannan ja da koriya da fara koriya to ita ce liwa'u amma aka ce rayatu to kuma kamar ta post ta 'yan sanda ko ta to ta sojojin manzo Allah uqabu sunanta gaggafa baka ce ta kuma ikon Allah kuma ikon Allah har yanzu galibi za ka ga ta sojojin kuma baka ce kamar suna bin tarihi ko ka dan ba da tsoro Allahu a'lam manzo Allah yana da burda mayafi da ake dora kuma wannan mayafi na ado wanda in ka sa kaya kuma za ka iya rataya mayafi ya ake ce maza shi ne da mayafi shi ne mayafi bargo na rufa an kwanciya wannan kuma mayafi wanda za ka yi ado ko a sa kore galibi yana da kore ko a sa irin wannan to yana da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne kafin kuma gobe Allah da mu ci gaba da sauran kayayyakin dabbobi da abu Allahumma salli ala لا دي لا سلك المستقيم وعلى هذه حق المستقيم سبحانه الحمد لله
yanzu na nawa ne wanda muka yi magana